من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله yau muna biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu da shidda wanda ya dace da shidda ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ishirin da wannan shi ne karatunmu na hudu cikin wannan littafi mai albarka al'arba'una hadisa yau za mu tashi a kan alhadithun tsari hadisi na uku malin ya ce an abi abdurrahman an karbi wannan hadisi daga abu abdurrahman baba abdurrahman wato alkunya shi kenan abdullahi ibn umara abdullahi dan umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu ma yadda Allah ta kara tabbata a gare su da shi da mahaifin shi abdullahi dan umar dan gidan sayyidi na umar radiyallahu anhu Allah ya kara musu yarda yana daga cikin sahabbai masu tsananin riko da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam abu ko ba wajibi bane ko ba sunna ba ma ne ba manzo Allah bai yi shi dan ya sunnanta mu ba amma Abdullahi dan Umar to in man in yazo wurin da manzo Allah ya wannan abin sai yayi wannan abu misali manzo Allah yana sauran hanya ya gaji ya sauko dan ya huta dare da Abdullahi dan Umar ya zo wannan wurin ko ba gaji a gari ba sai ya sauko ya huta wurin duk inda manzo Allah ya tsaya ya biya bukata ko da shi ba ya da bukatar biyan bukata in ya zo wurin sai ya tsoro na wurin in manzala tsaye wurin kuma duk ya rike waɗanda dai aka yi tare da shi duk ya rike su gaba ɗaya da inda manzala ya sallar farilla da inda ya nafila da inda ya taɓa yin buɗe baki da inda aka yi kaza duk wani wuri da kasar ya rike in ya zo sai ya yi abu kuma in ya wuce su nawa sai ya tsaya wurin wannan shi ne abdullahi da umar radiyallahu anhu yana daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wadanda suka rawaito hadisi daga manzo Allah sama ga dubu yana cikin su guda bakwai dan su bakwai ne kawai wadanda suka rawaito hadisin da ya wuce dubu daga manzo Allah to yana cikin su duk gaba dai sabon annabi sallallahu alaihi wasallama duk sun rawaito hadisi daga manzo Allah kasa ga dubu daga mai ɗari tara da ‘yan kai sai mai ɗari tara sai mai ɗari takwas da ‘yan kai ɗari bakwai da ‘yan kai ɗari bakwai ɗari shida da ‘yan kai ɗari haka ne an mai hadisi ɗaya an hadisi da kare rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa buniyal islamu ala khams an gina musulunci a bisa shika-shikai guda biyar asalin shi buniyar islamu ala khamsi arkani sai aka cire arkani a larabci da ma akwai wannan laraba suna iya faɗin magana saboda kacce tsawo sai su yanke wanda ya san tsarin maganarsu da salon maganarsu yana iya fahimta cewa akwai abin da aka boke ko dai khamsi arkani ko kuma khamsi da a'ima shika-shikai guda biyar haka aka gina addinin musulunci mana duk wanda ya zo da waɗannan shika-shikan da za a ambata wa guda biyar to hakika musulunci shi ya cika yana da cikakken addinin musulunci duk wanda ya zo da waɗannan abubuwa guda biyar da za a gaye su dai bayan ɗaya kamar yadda ka san ɗaki yana cika da shika-shikan shi ko guda hudu ko guda uku in mai kusurwa hudu ne to baya cika sai da waɗannan kusurorin guda hudu in guda uku ne haka nan in ma biyu ne wani irin daki ne daki dai shiga shigan da aka yi mai to baya cika sai da su to shi ma addinin musulunci baya cika sai da waɗannan shiga shigan guda biyar sadaka wannan ginin da ake magana an gina addinin musulunci gini ne na ma'ana ba gini ne na zahiri ba don ba ka ganin ginin ko ana ganin shi gini ne na ma'ana don ina gini yake amma kuma yana nan duk wanda ya aikata abubuwan da aka gina musulunci a kansu to lalle ginin musulunci shi ya cika duk da yake in an ce ina ginin yake ba za a gani ba to kenan gini ne na ma'ana ba gini ne na zahiri ba ginin zahiri shine wannan wannan ginin na masallaci kaga zahiri muna ganin ginin da nan da katambu nan ga su nan guda wanda sun kewaye shi garibi amma ginin addinin musulunci gini ne na ma'ana gini ne wanda ba a gani a ma'ana ne yake saboda ka kamar yadda kasancewa shika-shikan gini idan suka roshe babu gini ko to su ma shika-shikan musulunci in suka roshe babu ne babu musulunci shi yasa ma a cikin hadisi manzala ya ce as-salatu ibaduddin sallah ginshikin addini ce faman aqamaha faqad aqama ad-din duk wanda ya tsaye da sallah ya tsaye da addini wa man hadamaha faqad hadama ad-din duk wanda ya rushe sallah ya rushe addini mana gane wa ku to sallah ita ma ginshiki ce saboda ginshiki ɗaya ce daga cikin ginshikai na ainihin musulunci guda biyar a wani hadisi mazala ce ba man tara ga haɗu wanda ya barta ba hada madina ya rushe ginin shi kamar yadda ka san in kai gini ba ka rihi sama ba ni kai kenan babu gini ba za a shiga ciki ba gini bai cika ba to haka sauran abubuwan da za a bari na ainihin azumi da zakka da aikin hajji duk su ma haka suke duk wanda ya samu damar yanzu bai zo da su ba to ya rusa addini shi Allah ya kiyaye kamar yadda Allah mai girma da daukaka ya buga misalin munafikai da misalin masu imani Allah ya ce a faman assasa bunyanahu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yadil qawmul zalimin Allah ce wanda ya gina ginin shi akan tsoron Allah da yarda daga Allah subhanahu wataala shine mafi alheri ko ko wanda ya gina ginin shi bakin ruwa ma'ana wanda ya gina ginin shi ba dan Allah subhanahu wataala ba sannan kuma bai cika ginin ba yadda ya kamata ma'ana bai yi addinin ba sun zama daya da wanda ya gina addinin musulunci ya yi don Allah subhanahu wata'ala sallar shi azumin shi hajjin shi sadakan shi komi na shi da za yana yi ne domin Allah da wanda ba don Allah ke ba saboda munafici yake yi suna zama daya wanda ya don Allah ginin shi yana nan tsaye daram har tashin alkiyama wanda ya ba don Allah ba kuma ko don munafici to misalin shi kawo misalin mutumin da ya zo bakin gabar ruwan gurbi ya zo ya gini bisa gaba ai ka san maganar da yake yanzu damuna ta zo a gini ya kare ko ka je kusa gabar ruwa gulbin maradi ka je kusa gabar ta gini da ginin baya da sai dai ba da ka sake wani kuma ya lalace to haka duk wanda ya yi gini ba dan Allah subhanahu wataala ma'ana duk wanda ya addini ba dan Allah ba misalin shi ke kaga dan ma Allah subhanahu wataala ya bayanin gina addinin musulunci ko gini ne na ma'ana ba gini ne na zahiri ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace bunyal islamu ala khamsin an gina musulunci a bisa ginshikai guda biyar na farko shine shahadati allah ilaha illallah shine an gina musulunci a bisa tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai allah mun gane ko babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala shine ma'anar la ilaha illallah Allah ta'ala yayi duniya ne dan la ilaha illallah dan akare ta Allah da ibada Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka nemi ilimin haka nan ka san cewa lalle babu wanda ya dace a bauta mai sai Allah subhanahu wataala la ilaha illallah Allah subhanahu wataala yayi duniya ne domin a bauta mashi domin a kade ta shi da ibada kamar yadda Allah ya faɗa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitta aljani da mutum ba dan wani abu ba sai domin su bauta mai kalmar la ilaha illallah malamai suka ce tana dauke da shiga-shigai guda biyu wato ginshiki na farko shine korewa kore bautar kowa sai Allah ginshiki na biyu kuma shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai ba tare da an haɗa shi da kowa ba la ilaha shine rukuni na farko illallah shine rukuni na biyu dole ne mutum ya yarda cewa ba a bauta ba kowa sai Allah subhanahu wataala ma'anar la ilaha illallah kenan ba wai babu mahalicci sai Allah domin duk duniya kowa ya yarda akwai babu wanda ke halitta sai Allah ba ma'anarta la razika illallah ba babu mai azartawa sai Allah ba kowa ya yarda babu mai bada arziki sai Allah ba ma'anarta babu sarki sai Allah ba la maliku illa kowa ya yarda cewa babu sarki na gaskiya sai Allah da mu da wanda ba mu ba duk mun yarda da haka to kenan kaga wannan ba shi bane ma'anar la ilaha illallah inda aka yi rigima tsakanin annaba da mutanen su da Allah ya turo su su tabbatar da la ilaha illallah shine ma'anar wurin bauta ma Allah shi kadai na aka samu rigima nan ne mutane aka ce musu kasu bauta ma kowa sai Allah sai su ce a haka mutanen makka suka zangi gaya ma annabi عليه الصلاة والسلام أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna hira da junan su ya mai da alloli duka su zama Allah guda kawai Allah bane mai ban mamaki kaga ba su yarda ba kuma Allah ya ce innahu kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sun kasance in aka ce musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai tsaya suna girman kai waya kulu da suna cewa a inna da tariku alihatina bi sha'irin majnun shin za mu bar allolinmu saboda wani mawaki mahukuci Allah ya ce ba mawaki bane ba mahukuci bane bal ja'a bil haqq musaddaqa al mursalin ya zo da gaskiya kuma ya gaskata manzannin da suka bace shi Zan kenan wannan jayayya ita ta nuna cewa ma'anar la'ira illallah shi ne lama abu da haƙƙun illallah babu abin bauta bisa ga gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala. Zaura ka don haka ne Allah ya tsaye da sammai da ƙasai, don haka ne Allah ya yi rana, don tabbatar da la'ira illallah Allah ya wata da taurari. don tabbatar da la'ilaha illallah Allah ya yi mala'iku ya yi aljannu ya yi mutane ya yi ruwa ya yi ƙasa ya yi duwatsu ya yi itaci ya yi ƙwari duk wani abu da ka sani Allah ya samar da shi duniyar nan don a tabbatar da la'ilaha illallah ne wannan kalma ce mai falala domin da ita ake shiga musulunci kuma da ita ake hita daga duniya a samu kyakkyawan ƙarshe wanda za a shiga addinin musulunci cewa yake la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ba wanda za shiga musulunci ce la khaliqa illa Allah in ka ce haka nan sai ya ce ba ka shigo ba idan ka shigo shirka za kai bauta wani Allah za kai kina ko la malika illa Allah babu sarki sai Allah a kenan ka shigo addinin musulunci bi za kai bauta wani Allah za kai bauta ba kuma ka za kai da aljannu da mala'ika ko kuma ka ce la muhiyya wala mumita illa Allah in za ka shiga addinin musulunci ba yarda ba sai dai ka ce la ilaha ka ce la ma'abuda babu abin bautawa hakkun da gaskiya sai wa illa Allah sai Allah ma'ana in na shigo addini ba wanda za na bauta ma ba Allah shine ba nami la ilaha illa Allah wannan kalma kalma ce mai girma da Allah subhanahu wataala ya yabe ta da yawa a cikin alkur'ani mai girma Allah ce alam tara kai ba zara wallahu matsalan kalimatan wayyibatan Allah ta'ala ce shin baka ga yadda Allah subhanahu wataala ya buga misalin kalma mai dadi ba yawancin malamai duka sun ce mi sun ce ita ce la ilaha illallah kalma mai daɗi ce yasa aka rawaito annabi Musa alaihi salam yace ya rabbi allimni sha'an azkuruka bihi wa ad'uka bi ya ubangiji Allah ka koyar da ni abinda zan zanki zikiri da shi kuma in roke ka da shi Allah ce ya Musa qul la ilaha illallah kai annabi Musa ka zanki fadin la ilaha illallah qala sai annabi Musa yace ya rabbi ya ubangiji na kullu ibadika yaquluna hada duk bayan ka suna cewa la ilaha illallah haka ina son a koya mana wani sabon abu kuma sai Allah ya ce ba annabi Musa ai babu wani sabo duk sabon da za a gwada ma bai kai la ilaha illallah Allah ya ce ya kai Musa da za a dora la ilaha illallah cikin tafin ma'auni duniya gaba daya a doko ta a dora ta masa tayin ma'auni guda to da sai la ilaha illallah ta rinja yi ta saboda ka babu abin da ya kai la ilaha illallah to ma'anar da shine a takaice magana kan la ilaha illallah tsawon gari in za mu kwana muna magana kan la ilaha illallah ba za ka kare ba la ilaha illallah tana da abubuwa da dama amma dai abinda muka bada ya isa wa anna muhammadar rasulullah kuma ka tabbatar da cewa muhammadu na aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan dai daga cikin sunayen manzan Allah ne Muhammad wanda Allah subhanahu wataala ya kira shi da wannan suna har sau nawa cikin Qur'ani sau nawa ha sau hudu wuri na farko Allah ya ce wa ma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam illa rasulun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane face ma'aikin Allah ne qad khalat min qablihi ar-rusul manzanni sun riga sun shude gabanin shi wuri na biwa ah ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance baban wani daga cikin mazajen ku walakin rasulullahi sai dai ya kasance manzon Allah wa khataman nabiyina kuma ya kasance karshen annabawa ne wuri na uku wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbi sun yi imani da abin da aka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine gaskiya daga wurin malicin su wuri na kudi shine Allah ya ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad manzon Allah ne ma'aikin Allah ne alaihi salatu wassalam sunayen shi sun zo guda hudu a cikin Qur'ani kuma babu inda Allah ya kira shi da ya Muhammadu sai dai Allah ya bada labari ko dai Allah ya kore wani abu ya tabbatar da manzancin shi ko kuma Allah ya bada labari kamar nan wurin Muhammadur Rasulullah Allah na bada labari Muhammadun mubtada ne Rasulullah khabar ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum Allah ya kore ubantaka annabi sallallahu alaihi wasallama ga daya daga cikin mutanen da ba shi yayi su ba kamar Zaid bin Harisa ba baban shi bane inna ma intaccen bawan shi shi amma kuma Allah ya ce wa amanu bima nuzila ala muhammad sun yi imani da abinda Allah ya saukar da shi gawa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam can kuma Allah ya ce ma muhammadun illa rasulun Allah yana ganin girma annabi sallallahu alaihi wasallam sama ga kowane mahluki shi yasa ba inda ya kira shi da ya Muhammad amma ya ce ya Ibrahim ya ce ya No ya ce ya Zakariya ya Yahya ya Dawud duk ya kira annabawa amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine babban suna na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne sunan shi na zane wanda da aka yi shi shi aka sanya mai wata riwaya na cewa shi ne farkon wanda aka kira da wannan suna wata riwaya na cewa akwai wani gabanin shi sani na wurin Allah to ka tabbatar da cewa lalle Muhammadu ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ma'ana kamar yadda ba za ka bauta ma kowa sai Allah ba to ba za ka yi biyayya cikakkiya ga kowa ba sai gaba sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da gumbun manzala sallallahu alaihi wasallam bin Allah ne Allah ya ce man yuta'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika Allah ya bi kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya fara da suka imani ku yi biyayya ga Allah ku yi biyayya ga manzan Allah ku yi biyayya ga shugabanni shugabanni su ne malamai da kuma shugabannin gari ku yi masu biyayya malamin ya kira ku zuwa ga Allah ku bi shi in ya kira ku zuwa ga manzan Allah ku bi shi shugaban ya ba ku doka ba ta saba ma Allah ba ku yi mai biyayya ka ku yi mai jayayya ka ku mai tawaye ku yi biyayya matakar dai bai umarci ku da sabon Allah ba kaga Allah ce Allah kuma yace ati'ur rasula amma su shugabanni sai ce wa ulil amri bai ce wa ati'u ulil amri minkum yana nuna mamu cewa bin Allah da bin manzo Allah dole ne amma su shugabanni malamai da shugabannin kasa ana musu biyayya ne in sun ce abu Allah shi ko manzo Allah da lokacin da za ya cewa ku yi kaza Allah ne ya sanya shi Allah ya ce ma yantiqu anil hawa dan Allah baya magana da sarai duk lokacin da zai ce muku ku yi to Allah ne ya ce ya gaya muku ku yi abu amma shugabanni suna iya mi suna iya sa ku aikin da Allah bai ce ai ba ko aikin da Allah ya ce ka ai haka malami ma malami yana iya kuskure domin ba masumi bane ba tsararre bane wanda ba ya kuskure ba yana iya gaya maka ba daidai ba ya kuskure saboda ka in ya gaya ma ba daidai ba sai ka aje mai kayan shi in ya gaya mai daidai kuma na Allah ya gaya ma sai ka mai biyayya to haka bin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ake karanta Allah da ibada shi kuma manzo Allah ana karanta shi da biyayya muna ganewa ku shi bin manzo Allah ta kowane hali wajibi ne ko yaushe manzo Allah ya ce ku to wajibi ku Allah ya samu dace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gina musulunci akan wato wannan ginshikin na farko wanda shine tushen musulunci أول واجب على المكلف أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه warkon abin da yake zama wajibi wato ga mukallabi bawa mai hankali shine gyara imani shi gyara imani shine ka tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah bai da abokin tarayya Allah shi kadai yake sai kuma ka tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne da Allah subhanahu wata'ala ya turi shi kuma shine karshen annabawa a wurin zuwa amma kuma shine shugaban su gaba daya inda Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkan annabawa gaba daya wa iqamis salat sannan an gina musulunci a matsatsai da sallah aka ba ce wa salati da yin sallah ba a ce aka yi wa iqamis salati da tsayi da sallah tsayi da sallah shine kai sallah da sharuɗin sallah da farillan sallah da sunnonin sallah da ainihin mustahabban sallah da kuma kiyaye abubuwan da za su bata maka sallah da waɗanda za su rage maka ladin sallah kuma ka yi ta kamar yadda aka ce ka yi sallu kamar aitu muni usalli wanda Allah ya ce ku yi sallah kamar yadda ku gani ni ina yin sallah saboda haka sallar ka ba za ta samu shiga wurin Allah subhanahu wataala ba sai ka yi ta yadda aka ce kai muna ganewa ku tun daga kiran sallah tun daga tada iqama tun daga tada sallah din kabbara harama har zuwa sallah bewa duka yi ta bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ya nuna wajabcin mai koyon sallah wajibi ne kowa ya je a koya mai sallah kanka yarda ka yi sallah saboda kaga ana yi domin kaga ana yi ba za ta hitar da kai wurin Allah domin Allah sai ya tambayi ka ya kai sallah an kai Allah zai ce kowa ya koya maka sai an ma wannan tambayi ba sai an tambayi ka waye koya ma sallah ko kuma yawancin musulmi ba mu damu da mu koyi sallah ba ana ganin ba wani abu bane kakanni da uwaye tun da sun yana yaro nake ga ana yi wannan bai isa ka dole sai ka tsubun na wurin mallam mallam ya koya maka yadda ake sallah ka zanna wurin mallami ya koya ma yadda ake yin sallah yadda ake tsarki ga littattafai nan in ba ka da ƙoƙarin karatu sai ka zanki ƙoƙarin tambaya ka zanki tambaya tun daga ruwan da za ka kama ruwa da su da yadda za ka kama ruwa ɗin da yadda za ka yin alwala da kuma yadda za ka yin sallaka in ba ka ba ba za ka samu cewa gaban Allah ba sai kama Allah bayani wanda ya koyar da kai sallah in ka ce ka gana yi ka gana yi ba ta da kyawu wurin Allah Allah ya sa mu dace ba kuma sallah ke shige ce cikin wato waɗannan shiga shiga addinin musuluncin guda biyar ita ce ta farko bayan shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ita ce wadda wato galibin malamai suka da ba kan cewa duk wanda bayin ta baya da addini duk wanda bayin ta addini shi ya lalace sai dai malamai sun sabani wurin wanda ya barta saboda kasala saboda ragganci wasu na ganin ya hita daga addinin musulunci wasu kuma suna ganin a tun da bai yi inkari ba bai ƙi yarda da wajabcinta ba to yana nan musulmi amma wanda ya ce bai yarda da ita ba ƙafa'an kai tsaye kawai matukar dai yana rayuwa ne cikin al'ummar musulunci ba cikin al'ummar da take nesa da musulmi ba cikin inda ake addinin musulunci ga dangaren kamar misali garin maraɗi tsakiyar garin maraɗi ƙwaryar garin maraɗi ka garin maraɗi garin musulunci tun daga harkon shi haka shi gabas da yamma kudu da arewa sama da kasan maradi da addini ne kadan maradi ba ya da wani uzuri akan ire-iren waɗannan game da sallah ba wani uzuri da ke gare shi dole ya tashi yin sallah in ya kiya to shi kenan ba ruwan ba ruwan musulmi da shi saboda ko ina kai masallaci tun daga harkon shigowa gari haka ita in kayi gabas haka nan in kayi yamma haka nan in kayi kudu in kayi arewa sama da kasan maradi ko ina masallatai ne azallatan munadi suna iya kawo guda dubu ba azallatai da na juma'a da ƙanana waɗanda da waɗanda ake shirya da tabarbi bakin hanya a yi sallah an ka tattara sai su yi guda dubu ko ba haka bane to na juma'a ba suna kwarara wajen guda hamsin to kana juniya ce su da ina da ina No? Cikin gari nan. Kuma duk juma'a ke ce. Bukaji, shi ya bi diddigin su ya kirga su. Yawan nan ba a magana su inda ba a wada sallar jikin To ƙanana ba, waɗanda ba a juma'a cikin su. kaga garin musulunci ne mala'i gari ne na addinin musulunci ɗari bisa ɗari maradi tana daga cikin garuruwan musulunci a duniya ba wai a nijar a duniya tana cikin garuruwan mi na musulunci waɗanda ba su sallah cikin mutum goma kashi tara da rabi da sallah suke yi rabin ɗai cikin goma ɗin ne ba sallah kuma sallah alama ce ta imani da Allah alama ce ta musulunci mai sallah musulmi ne wanda ba ya sallah ba maguji ne har ne Allah ya kiyaye ku saboda haka addinin ka ba zai daidaitu ba ya miƙe sami sai da sallah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aqama ha aqama ad-dina wanda ya tsayar da sallah to ya tsayar da addini wa man tarakaha faqad hadama ad-din wanda ya bar sallah ba ya zaki ga ya rushe addinin shi Allah ya kiyaye mu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-adu alladhi bainana wa bainahum as-salatu alƙawarin da ke tsakanin mu da kafirai mushrikai arna shine sallah wa man tarakaha shikenan duk wanda ya barta ya hita daga cikin addinin musulunci العدل الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها دون يبر صلى يبر الدين فنكما النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة abin da ke tsakanin barin mutum tsakanin ya da shirka da kafirci shine barin sallah da zaran kafir sallah to ka bada cikin shirka da kafirci in ka ce ka bar ta baka kare inda baka yarda ma da ita ba Allah ya kiyaye mu saboda haka kenan wato sallah ibada ce mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala ya ce qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un da su Allah ya fara kuma Allah ya ce innal insana khuliqa halu'an idza massahu ash-sharru jazu'an wa idza massahu al-khayru manu'an illa al-musallin sai masu sallah da su Allah yake fara Allah ba karamar ibada bace Allah ya ba mu ikon tsira ta yadda ya kamata wa ita'iz zakka sannan yana addinin musulunci akan bayar da zakka zakka ita ce haƙƙi a cikin dukiya sananne wanda yake waje ba cikin shekara kuma ana ɗauka a bada shi ga wasu mutane ke ɓantattu mana ba kowane kuɗi ke da zakka ba sai kuɗin da suka kai mizanin dinari 20 misalin miliyan biyu da rabi sai kuɗi sun kai haka nan za a yi da musu zakka idan musu kai haka nan ba to babu zakka ta wajibi sai in ka ga dama ka kyautata a ciki muna gane ko idan kudi ne tsaba idan kuma noma ne kai noma haci ko na masara ko na dawa ko na wake ko na aya ko na riɗi shine sai ka ba in ya kai tiya ɗari uku shine za ka hidda mai zakka in bai kai ba babu zakka a ciki in tumaki ne sai sun kai guda arba'in da su da awaki in shanu ne sai sun kai guda talatin in raƙuma ne sai sun kai guda biyar sannan ka fara hidda musu zaka to saboda ka addinin musulunci ba ya cika sai da bayar da zakka ga mutumin da yake da kudin da za ya ba da zakka kuma zakka in hatsi ka noma shi za ka hidda in wake ka noma shi ne za ka hidda in ka tashi hidda kudi bai halitta ba ka sai shinkawa da kudin zakka ka raba wa mutane shinkawa ko masara ba a'a sai dai ka ba su kudinsu ka raba masu mai biyar mai goma mai sha biyar mai ishirin mai talatin mai hamsin gwargwadon kudin da ka yi da zakka ka ba kowa tsafa kudin shi in kana sa rabon masara ko rabon shinkafa sai ka je ka sai shinkawa da kudin da ka raba mutum kai ba ka yi noman shinkafa kuma ka zafi rabon shinkafa kudi za ka ba mutane ka ba su je sai shinkafa su wani biso yake biya bashi wani yaron shi ne ba da lafiya wani wata bukata ke gare shi kudin yake so kuma kasan su kudi suna da daɗi kana jin daɗi kaɗan rike abinka ga sunan naka ne ka biyar ɗinka ya yi daɗi da zuwa kawo ma tiya biyar ko tiya goma ka dai ga kudi ga sunan kai ma dai in ka zo majalisa da yadda la ɗari kana yadda wa kana ɗan kana jin daɗi ko ba haka ba masara yawo za ka yi da ita bari a ga kana da kuɗi zo da ka in kuɗi za ka yi da ta gaba mutane kuɗi in kuma noma kai ka samu hati to sai ka raba masa hati in kai noma kai samu dawa to sai ka raba masa dawa in wake ka noma sai ka raba masa wake ana zaka wake galibi ba cika yin zaka wake ba a kamar ya ba yi wake wake noma shi ba mutane ke noma shi wasu same shi da yawa dubban abin nan kowa ko ba haka bane da waya ga mutum na rafi saboda mutum yana ganin kamar hanya ana zakka ta wake sai dai ya sai da ba da fata a wake duk abin da ka noma to zakka shi za ka ma fita ko ridi ka noma ka ba su je sai da haka Allah ya ce abin da ka noma ka ba mutum in ka ba mutum ciyoyin ridi ko buhu ridi sai ya sai da yanzu wani ne kasa ba yi ka ba buhu ridi ba sai ya sai da abin shi ba ka baya kudi abin da aka noma shi yake hitar da shi ba a bada kudi mai fikin shi muna gane wa kudin da ke wasu malamai sun ce amma dai dalilin su baya da ƙarfi akan dalilin waɗanda suka ce abin da aka noma din shi za a bada Allah ya sa mu dace to saboda haka kenan bayar da zakka shi ma ginshiki ne daga cikin ginshiga addinin musulunci guda biyar wa hajjil baiti da kuma wato nufa ɗakin Allah da ibada hajji shi ne alƙasdu nufa ga nufa ɗakin Allah saboda min ba saboda ka gane shi kawai ba ba saboda ka ga garin makka ba ba saboda ka ga laraba ba ba saboda ka je ga yadda laraba suke rabon kashi da shinkafa ba ko ka ga yadda suke ta gina gina a ka nufa ɗakin Allah ne saboda min ibadar da Allah ya ce a yi a wurin ɗakin shi to shi ma wannan ginshiki ne daga cikin ginshikan addinin musulunci duk wanda Allah ya hore ma Allah ya bashi wadata ya bashi abin da za a yi tahiya ya dawo da shi abin da za a yi zuwa da abin da zai dawowa to wajibin shi ne da ɗakin Allah domin yi wannan ibada domin ibadodin da ake gefen ɗakin Allah in ba can ba inda ake yin su ba inda za ka yin dawafi in ba gefen ɗakin Allah babu makamin Ibrahim in ba cikin Ka'aba babu Safa da Marwa in ba cikin Ka'aba babu Mina sai can babu Arafa sai can babu Muzdalifa sai can ba jifa shedan sai ina duk sai can ibadodi ne na musamman Allah ya tsara su a yi can wurin yana kaga ba inda za ka taya ka yi su in ba ina ba in ba can ba in Allah ya hore maka kana da abinda za ka bar mai iyalinka da guzurin da za ka tafiya da wanda za a yi doka kuma ka dawo ka ci gaba da rayuwa to ya zama wajibi gari ka gaje ka aikin hajji haka in wani ya biya maka in wani ya biya maka ka tahi dama ce ka samu ka zo ki wannan farali domin da wanda ya biya ma sai ya baka wani abu akalla ya baka 250 ko 100 ko ya ce ga guzuri karan kana da hankali ba ta yara da ta shagari ba sai ka adana kudinka muna gane ba ko amma in kana da bashi wanda yake dole ne amma su mutane bashi bai dame su rayuwar sai ta dame su haka mutum yana da bashi in aka biya mai ba ta bashi yake ba a ta mahallin shi ya gyara gidan shi to wallahi ne alhaji ni makkan nan da yanke da gara gaba da kuma ni gyaran gida gaba shi ka sun mai yawa to kamata ya fara da haƙoƙin mutane kayan buƙatar kanshi ya sallami mutane sau da haƙƙin mutane wani bashi ko alkiyama Allah na jiran sai ka biya shi to da haka da faɗaƙi Allah subhanahu wataala da ibada wajibi ne ga wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dama kamar yadda Allah ya ce walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin Allah ya samu dace wa saumin Ramadan sannan an gina addinin musulunci akan azumin watan Ramadan so daya a cikin shekara da ya zama wata daya kwana 30 ko 30 ba daya a cikin shekara anan hadisi ya zo da bayanin mi wa hajjil baiti wa saumin Ramadan mun gane ko akan jera ibadin amma ba wai yadda suka zo ibadun sun zo azumi na gaban aikin hajji domin aiki haji bai waje ga annabi ba bai waje ga al'umma ba sai shekara ta nawa sai shekara ta tara ko ta goma amma ramadan ana wajabta azumunci shekara ta biyu bayan manzo Allah ya koma madina saboda haka wasu hadisai sun zo da bayanin wa sawmi ramadana wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabila haka hadisin da ya gabata hadisin bayyana mana wanda muka karanta rana yake ko shi ma ya zo da sai da aka faɗa azumi sannan aka faɗi mi sannan aka faɗi aikin hajji saboda azumi shi aka fara wajauta wajen shekara shidda ko bakwai tsakanin shi da aikin hajji sannan aka kawo aikin hajji amma nan sai zo da bayanin aikin hajji da kuma azumin watan ramadan ba wai dan a nuna mun manzala yana bayanin da abubuwan da Allah ya wajauta mu kenan waɗanda da su ne musulunci yake cika amma ba wai dan haka suka zo ba sallah aka fara sai zakka sai aikin haji a sai azumi sai aikin haji haka suka jiri Allah ya sa mu dace to waɗannan abubuwan su ne suke dauke da addinin musulunci duk wanda ya zo da su ya tsaida su ya aikata su kamar yadda Allah yake so to hakika ya tsaida addinin musulunci shi addini daidai wanda kuma ya rage wani abu cikin su to ya rage addinin shi kawai misalin mutumin da ya gina katanga ta ɗakin shi guda ya bar guda ga kuma ya rihi sama ya zo kuma ya zanna ciki kaga an yi ba ya wuce duk wanda ya wuce sai ya ga daki shi in ka labule da ya sa labule ne mai tsawo ko tun daga bango har bango kaga akwai wahala to kamar yadda ginin shi bai cika ba sai da wannan katangar in yayi ta to haka duk mutumin da ya bar ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da manzo Allah ya ce an gina musulunci a kansu to hakika addinin shi ya rage Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu Allah ya ba mu ikon cika addinin mu Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira wallahu ta'ala ala na bara ke rashin Allahu akbar